بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da tara ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da sha uku ga watan mac shekara ta 2011 wannan shine kasar na 22 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin hikbatu min tarikh wallafar ash-sheikh Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi bayan da muka shiga tarihin sayyidina abubakar ne siddiq allah ya kara mishi yarda da irin yadda sayyidina abubakar annabi ya shaida dangane da imanin shi da kuma falalar shi da irin bayanai dangane da matsayin shi na ilimi wanda hatta sahabbai sun shaida haka da kuma irin zaman haƙuri da da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da biyayya da kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ta nuni dangane da abubakarin da cancantar shi a zama khalifa bayan ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai malam ya ce khususiyatu abi bakrin bin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama darajojin da abubakarin yake da su na musamman da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana as-sayyid abubakarin ya samu darajoji na musamman kasantuwar shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama darajojin da babu wani wanda ainihin wato ya same su yace laqad hadiya siddiq bi khususiyatin ma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama muta'addida wa hiya tahtaju li basth al-kalam 'alayha illa annana talaban lil ikhtisari nulakhisuha fi hadhihi ash-shajara yace hakika abubakar ne siddiq ya samu wasu darajoji mabambanta nau'i nau'i kasantuwar shi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan darajoji mabambanta nau'i nau'i suna buƙatar a tsaya a shimfiɗa magana a kansu sai dai kuma saboda takaitawa da muke so mu yi za mu ainihin wato takaita su a jikin wannan irin bishiya ta tsarin tarihi ashe yace khususiyatuhu khususiyatu Abi Bakr bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka wannan aya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا abin da ake nufi da shajara galibi malaman da suke tarihi musamman tarihin gidaje da tarihin wasu ainihin shakhsiyat al'aliya wato tarihin mutanen da suke da maɗaukakiyar daraja amma aka zo tarihin sayyidina ainihin wato ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ka ga ainihin an yi sama aka can sai a ce ibrahim ma'ana ƙololuwar bishiyar kenan sai a fara faɗin reshen da yi haka sai ga an sa Ismail haka sai kuma ga an sa Ishaq sannan sai ga ita kuma wannan sai ga irin reshen da za a haifar mata haka mana daga jikin wannan reshe na Ishaq sai ga wani ainihin reshe haka sai a sanya ainihin wane sai a sanya Yaqub in aka sanya Yaqub shi kuma sai ga an yi rassa haka da yawa shine sai ga an sa su Yusuf da makamantansu to irin wannan shine nan kuma ayi ayi har ya zo kan Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine kake jin suke kira shajara ina fata an gane to wannan ainihin wato bishiyar za ta bayyana irin darajojin Sayyidina Abubakar na Siddiq Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda anan wasu rubutun da dama jama'a ba su fito ba domin ainihin malam ya yi ƙoƙarin taƙaita su ne ƙwarai da gaske sai dai na so a ce wannan ya tsaya ya fito da shi domin wannan shajara ɗin tana da matuƙar muhimmanci amma rubutun ya yi su ƙanana ƙwarai da gaske yanzu dai kun ga da ya sa wannan sai ya sa ainihin hususiyatu abi bakrin bari ku ga dalilin da ya sa ya sa abin shajara kaga ya haka sai ya sa a khusu khususiyatu abi bakrin a ko bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato darajojin da abubakar shi kadai ya same su a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin rassan da bishiyar ta yi sai malamin ya yi su haka ga sunan daga cikin abubuwan da za ka iya gani gashi na farko ya ce fil islami na biyu ya ce fil da'awa a na fata an gane to gashi nan dai haka wani wurin alfe ko fi sirrihi fi sirrihi gashi waɗanda za mu iya ganewa gashi wani wurin gashi al'iman sannan samura a sai alfatwa sai asin sai addafin na fata an gane daga cikin darajojin da ya samu gashi nan aya dai tukuna ta isa wannan da Allah maɗaukakin sarki ya tattara mutanen duniya gaba ɗaya baki ɗaya sai ya ce illa tansuruhu idan ku jama'ar duniya ba za ku taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba faqad nasarahu Allah haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya taimake shi a wani lokaci ne Allah ya taimake shi sai ce iz akhrajahu alladhina kafaru a lokacin da kafirai suka kore shi daga makka suka fitar da shi daga makka thaniya sunaini sai ce da shi da na biyun tafiyar mutum biyu tafiya ce ta mutum biyu to wane ne na biyun mutum biyu da farko waye na farkon mutum biyun annabi sallallahu alaihi to wane ne na biyun to na biyun saniya sunaini a wajen tafiyar shine abubakar sannan saniya sunaini a wajen nusra haka ya kamata ka fahimta إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين da kafirai suka fitar da shi da na biyu abokin tafiyar shi to saniya sunaini din nan tana komawa kan abubakarin a munasaba biyu munasaba farko ita ce saniya sunaini abubakarin shi ne na biyun tafiyar annabi shi ne na farko sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce ga abubakar ko ba daraja ba sannan illa tansuruhu idan ku ba za ku taimake shi ba faqad nasarahullahu Allah madaukakin sarki ya taimake shi da ya tashi taimakon shi sai kuma saniya sunaini shi ma ya taimake shi ko kun fahimta don haka abu bakr siddiq ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen kasantuwar shi abokin tafiya wajen kasanuwar shi abokin mara mishi baya a cikin duk abin da zai yi a wannan gabar za ka ga 'yan shi'a da ike zindiƙanci ya mamaye zuciyarsu fiye da alkhairi shine kullum idan kai masharranci ne idan abubuwa suka taho duk haskensu duhun kake kallo duk alherinsu sharrin kake kallo ne ma'anar wannan maganar yanzu mutumin da ya sadaukar da rayuwar shi suka kama hanya suka tafi garin da dukkansu ba su san hanya ba shi ya fi haɗari ko kuwa mutumin da ya ainihin kwanta a kan gadon da aka zo neman su aka kyale shi wane ne ya fi haɗari wanda ya bi shi hanya domin mutum ne aka hukunta cewa in ma a kashe shi fatoyi guda uku ne suka yi kuma kowace daga ciki suka ce in suka yi tayi daidai fatawar farko manya-manyan fuqaha'ul jahiliya su abu jahalin da sauransu suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama me Allah yace wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyaqtulu ha liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka fatawar farko ita ce isbat a kama shi a ɗaure shi ai ta bashi abinci har ya mutu kowa ya huta ba wanda zai haɗu da shi shi kuma ba zai haɗu da kowa ba ko kuma a kore shi ya fita da garin ko kuma a kashe shi kaji ɗayan waɗannan fatoyi duk wadda ta yi musu ta yi daidai domin Allah bai nuna mana sun karkata ga ko ɗaya daga ciki ba sai kawai sai ya haɗa gaba ɗaya fatoyin sai ya ce makirci ne ya ce wa yamkuruna wa yamkurullahu suna can suna kulle kulle Allah yana warware kulle kullen da suke kaga wannan ya nuna dukkan fatoyin guda uku a wurin su daidai ne kuma ba su karkata ga kowace ba suna nufin duk wadda ta sauƙaƙa to shikenan yanzu da suka taho suka ainihin afkowa annabi sallallahu alaihi sallama me kake tunanin sun tahoyi kashe shi suka tahoyi domin da kama shi suka tahoyi za a taho ne da ƙarfi da rana tsaka amma sai aka biyo ainihin dare daren nan da aka biyo ita shi ya fassara zaman da aka yi na cewa a je a same shi da daddare a kashe shi amma kowace kabila ta kawo wakili guda ɗaya saurayi wanda zai zo a haɗu da takobin kowace kabila a kashe shi in har dangin shi sun matsa ai ba za su iya yaƙar duk kabilun ba sai su zo sai su ainihin nemi fansa sai a haɗu sai a biya su kaga an huta kenan idan haka sai suka karkata akan yanzu bari su taho su gwada wannan tukuna don haka da suka taho kashe annabi sallallahu alaihi wasallam suka taho yi to me ya faru annabi sai ya khalifantar da wa aliyu akan gadon kwance shi cewa kwanta a nan to tambayar ita ce da suka zo sun ga mutum a kai ko ba su gani ba sun gani sun kashe shi ba su kashe shi ba da suka bi hanya da a ce sun riski annabi da abubakar za su ce a kashe annabi a kyala abubakar amma 'yan shi'a idan suka zo sai su ce wane ne ya fi sadaukarwa fiye da aliyu da ya ba da rayuwar shi don kashe shi za a yi sun kashe shi ba su kashe shi ba amma can da suka bi waɗancan biyun fa sun bi su ne don su kashe to mu ahlus sunna maganar musabala a nan dangane da abubakar shi ya fi gwaninta ko aliyu shi ya fi gwaninta ba wannan ke da muhimmanci gare mu ba mu auri mu dukkan su sadaukai ne kuma kowa ya yi sadaukantaka wato ya sadaukar da rayuwar shi da gwargwadon abin da ya kamata ya a wannan lokacin domin yadda ake buƙatar wani ya tare gadon nan haka ake buƙatar wani ya tare gangan jikin mai gadon kuma su tafi don haka ashe abin da abubakarin ya yi bai naƙasa daga abin da ya kamata ya ba haka abin da aliyu bai naƙasa daga abin da ya kamata ba kamar yadda aliyu bai naƙasa daga aikin abubakar ba aikin abubakar kuma bai na ƙasa ba don haka mu manufar mu ba ta mufabala ba ce amma su ɗan shi'a in wuri ya ƙure musu babu yadda za su ci mutuncin abubakar ko umar to sai su kawo mufabala idan ku da yadda za su yi gaba ɗaya su zubar da abubakar ko umar to ba ma za su ce wani ɗin ya fi ba kawai sai su zubar da wancan sai su ɗauki wannan amma in ta kama sai su ainihin tabbatar da cewa wannan shi rago ne wannan matsoraci ne wannan jarumi ne kamar yadda suka yi da suka zo inda ainihin wato ayar take cewa iz yaqulu ko la tahzan iz yaqulu li sahibihi la tahzan da annabi yake cewa abokin shi karka damu karka bakin ciki sai suka ce to kun ga wannan wani iri ne wannan matsoraci ne to matsoraci wancan ku aliyu jarumi ne to wane ne ya fi cancanta da khilafa matsoraci ko kuwa jarumi to tambaya ita ce gaskiya abubakar ya tsorata anan amma kun san wanda ya fara tsorata shine annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ba da shawara a shiga a ɓoye irin wannan tsoron to ba aibi ba ne don tsoro ne na ɗabi'a irin shi ne annabi musa ya yi sandar shi ce aka ce jefar da ita da ta zama maciji ta yi kanshi sai gudu sai Allah ya ce dawo la ya khafu ladayya al-mursali a gabana manzanni ba sa tsoro wannan ya rage darajar annabi Musa shi annabi Musa nan shine gare rabon fada ya je ya naushe kirtsai ya naushe wancan mutum abokin fadan kabilarsu ya kashe shi me ya faru sai ya tsaya dan ya zama jarumi sai ya gudu haka ne ko ba haka ba falamma tawajjaha tilqa'a madiyana gudu ya tafi kasar madiyana to me yasa ya gudu a nan rashin imani ne rashin cancanta shi ga zama shine annabi musa tsoro na ɗabi'a jama'a kana zaune sai ka ji wani abu ya fashe sai gaban ka ya faɗi ko kai tsalle ba za a ce ashe kai rago bane bai halatta gobe za a je yaƙi a saka ka ka zama kwamanda ba bai halatta ka zama shugaban musulmi ba wannan tsoro ne na ɗabi'a don haka 'yan bid'a sukan aibanta mutane da ainihin wato hali na ɗabi'a in ya same su amma ba a aibanta mutum da hali na ɗabi'a in ya shiga na biyu na daga cikin siffofi da alamomin 'yan bid'a shine ƙoƙarin haɗiye ɗabi'a don ka zama jarumi ku dubi shehunan ɗariƙa dan menene za a ce wai mutum ya samu ainihin a ce wai shi baya bacci wai shi baya kashi wai shi baya cin abinci wai shi baya rashin lafiya tambayar ita ce annabi sallallahu alaihi sallama yana waɗannan abubuwa ko baya yi ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad a babin jana'iza ya bada labarin rasuwar ibrahim dan annabi sallallahu alaihi da ya rasu sai annabi ya fashe da kuka hawaye na zuba zuciya na cike da ainihin damuwa amma da yarda da kaddara Allah amma baki na faɗin kalmomi na tsarkake Allah sai ibn al-qayyim yace kaga wannan kammalar tauhidi kenan da kammalar tausayi da kuma cika ta mutuntaka ta ɗan adam shine duk ɗan adam duk ɗan adam yana da ƙabiliya ta ɗabi'a ta tasiri a kan shi yanzu ina jin zafi a jikina ko ina jin sanyi a jikina ko ina jin zazzaɓi a jikina me yasa jikina ba zai iya ɗauka ba ni ɗan adam ne jikin yana da ƙabiliyar haka kamar yadda dukkanin motar da aka yi mata fenti in ka samu kusa ka karta ta za ta zanu ko ba za ta zanu ba ko ta gwal ce sai ta zaɓi tana da ƙabiliyar haka an fahimci wannan da kyau dutse kana iya ɗaukan hannunka ka buge shi ya dargaje kaga ba shi da ƙabiliyar haka amma hoge fa dunkulalliyar ƙasa tana da ƙabiliyar haka don haka duk abin da ke da ƙabiliyar wani abu ba matsala ba ne don haka duk ɗan adam yana da ƙabiliya yana yiwa ya ɗauki tausayi in ya ga abin tausayi ɗan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu akwai tausayi ko babu akwai don haka sai idanuwa suna fitar da hawaye akwai damuwa a zuci ko babu akwai to amma saboda ƙarfin tauhidi kuma zuciyar sai ta yarda da wannan abu da Allah ya hukunta baki kuma bai faɗi kalmomi na banza da za su fusatar da Allah ba don haka sai ya ce alqalbu yahzan wal ainu tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونين waɗannan kalmomi guda hudu zuciya na cike da damuwa hawaye na zuba a ido baki kuma ba zai faɗi ba sai kalmomin alheri da ubangiji zai yarda da su sai ce amma kuma muna baƙin cikin rabuwa da kai yanzu wannan ɗabi'a ce ko ba ɗabi'a ba sai ibnu kai ya ba da labarin wani sufi shi kuma da ɗan shi ya rasu sai ya ci gaba da tuntsira dariya yana ta kyalkyala dariya saboda wai ya nuna cikakkiyar yarda ga abin da Allah ya hukunta cewa shi ba ma ya bakin ciki sai ibnu qayyim ya ce wa khairul hadi hadi nabi shi yadda tafi kowace ita ce ta annabin mu domin anan annabi an mai rasuwa bai yarda da Allah bane da ya kuka ya yarda da Allah ba ya jin zafi ya ji zafi to amma shi wannan yana son ya nuna ya fi yarda dan haka yanzu dariya ma ike yi jama'a kuna fahimtar maganganun da nake faɗi akan cewa su sufaye suna ganin cewa rashin ƙabiliya ta tabi'a ko kuma samar da wani abu wanda zai saba wa tabi'a wannan ainihin wata daraja ce ba za ta taɓa zama daraja ba sai in haka abin ya faru amma don girman Allah jama'a a ce saboda mutum yana son a gane shi yana da wata daraja ta musamman yana da baƙi da za su ziyarce shi karfe bakwai na safe tun daga sallah asuba ya samo manya-manyan kankara ya ta tafarfasa hannun shi da sanyi wahala yake shafa amma yana daurewa saboda an zo an gaisa a ce hannun shehi da sanyi iyakarta kenan don haka yana da wata daraja ta musamman a lokacin 1960s 1950s 19 kaza kaza lokacin nan zuwa ake a ɗauki hoton kaulaha sai a ainihin saka shi ya kasu kashe hudu ba inda ake da wannan fasahar a duk Najeriya ta arewa sai an je Jos in aka je sai a dawo ana sai da hoton a ce kun ga inda shehi ke rabuwa hudu yanzu with an ordinary computer and an ordinary printer za ka iya raba hoton mutum ko guda dubu ɗaya ne in a single page kawai za ka bata umarni ne ta yi sai ka gan shi ya zama daban-daban haka shi kenan yanzu aka yi wa Tony Blair haka shi ma ya zama wali ko kun fahimta jama'a to ya sada hankalin mutane ne abin da ba shi ne ba a ɗauka shi ne saboda haka abin da nake so mu gane wannan hususiyar kaɗai ta abubakar da Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah wallahi da 'yan shi'a za su iya canza wannan ayar ko da za su canza tarihin su ce da aliyu ake wallahi da sun yi haka amma na son ku gane wallahi tallahi sun yi haka akwai marubutansu da wallahi tallahi sun ce da aliyu ne ake domin ai ba a sarraha ba sai mun juyo mun fara darussa akan shi a za ku yi mamaki duk nan ga sunan littafan shiya ne a ƙasa duk abin da baka tunanin wani wanda ya kafirce wa Allah zai iya faɗi game da haƙƙin alƙur'ani ko game da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama ko game da haƙƙin sahabbai sai mutanen nan sun faɗi duk wani guluyi da baka tunanin wani zunzurutun atacce da kake tunani zai iya faɗe sai kaga ainihin mutanen nan za su iya buɗe baki su fawwaha su fito ƙarara su faɗi wannan kalmar suna rubuta cewa wannan ayar ba akan kowa take ba akan aliyu take har su zo suna raddi ƙarya ne a ce ainihin akan wa take akan abubakar amma kuma sai tufka da wurara ta faru ƙarshe kuma la ta hazan la ta hazan to shi ma ya shiga mai kenan ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin tsoro sai ce ba ma'anarta ba ma'anarta huzun shine damuwa wai ya damu da halin da annabi yake ciki yasa annabi ke kwantar mai da hankali nan ma kaga wata khisisa ce kenan wata darajar ce wannan son zuciya ne ahli sunna sai kun tashi kun yi karatu karatu mai zurfi game da alfirak abdallah kungiyoyi batattun kungiyoyi kun san su bitafsil da hujjoji kuma ku rinka ɗibowa daga cikin littattafan su kai tsaye kuna karantawa duniya tana ji ga tashar safa nan yanzu abin da suke kenan yasa jeren giyar waɗannan darussan jama'a yanzu ƙwazon da muke gwagwarmayar da muke yi a sama mana da wani fage ko da awa biyu ne rak da harshen hausa a tashar safa domin tasha ce wadda kaɗai an buɗe ta ne solemnly zalla an buɗe ta ne kawai don raddi ga shi'a domin babu wani dalili da ba za a haka ba don 'yan shi'a suna da tashoshi sun kai guda goma sha takwas don raddi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa man yatasadda lahu wa man yuqawimuhum muqawama maqam sahaba wane ne zai tunkare su kowa ya ja baki ya shiru saboda me za su dawo nan su yaudare ku da aƙidar haɗin kai sai kuma su koma can suna haddasa fitina su ce ba wahabi ya kafiri ne wahshi wajibi ne a kashe shi wa ke faɗin wannan maganar Khomeini cikin tahrirul wasila kun ce a zo haɗa kai amma kuma kun ce wane kafiri ne jakin daji ne ya halatta a kashe shi a kwashe dukiyar shi ku karanta tahriru lasila ku karanta wannan Musa al-Musawi a cikin ashi'a wa tasheh da kuma ainihin wancan littafi nashi shahararre abin nan lillahi summa littarikh sai da ya fito kararri ya faɗi waɗannan abubuwa sai suka ce wai ai su fahad ne suka dauki ya suka bashi su fahad ne suka dauki kuɗi suka bashi duk wannan hayaniya ne suna bata wa kansu lokaci ne waɗannan abubuwan ba sa faɗan su da duk sai a yi musu yanzu a kan nilesat ga tashoshin su nan karara suna live program suna faɗi da harshen larabci karara waɗannan abubuwan da zaka ce a'a ai yanzu waɗannan abubuwan ba sa faɗan su shi'ar yau ba su da wannan aƙidar ku je ku saurara live za ku ji suna tsinewa abubakar da umar suna kiran aisha bakar karya aishan nan matarwa matar annabi sallallahu alaihi wa sallam a yau ne suke yin wannan ba a shekarun jiya ba ba a shekarun jiya waccan ba a a wannan zamanin suke da larabci a tashoshin talbijin so da dama sai ka je ka samu waɗannan mutane da ake kira 'yan umma waɗanda su ne yau suka wuce gaba a daina wa'azi da zafi a daina cewa kafiri a daina kaza in ka zaunar da shi eh malam gaskiya muna cewa mai kaza kafiri ne mai kaza kafiri ne amma dan Allah saurari wannan darasin ji abin da wannan yake cewa yanzu wannan ya kamata a yi shiru eh to gaskiya saboda Allah eh haka ne kan abubuwan da suke ba daidai bane haka zaka ji ya ce amma zai faɗi ne with a lower voice eh ba daidai bane abubuwan da suke yi to amma a biye musu ba sai a bar su ba dole za su yi su gaji su bari ba to ka je ka samu shi kuma mecece bagiyar shi mecece da'awarsu su kuma ka je ka same su suna yin shuru akan abin da suka ce shi za su rinka magana duk wanda ka zauna da shi dan umar zaka je na sukar gwamnati akan bate kaza ba bate kaza ba bate kaza ba kullun suka kenan kace a sai kuma wannan bai dace ba shi kuma a lokacin nan zai dauke ka lalataccen mutum so dan menene zaka zama kai kullu hizbin bima ladayhim farihun me yasa ba za ku zama musulmi na gaskiya ba duk abin da yake barna ne ko wane ne ko daga ina ne kawai a soke shi amma wallahi ƙarya ne a ce wai ana son wai musulmi su zauna lafiya amma su sahabban annabi a ta kurma musu zagi duk abin da ya shafi zagin sahabbai zaka ji in kai magana da wani dan bid'a kaf zaka ji cewa wannan ba matsala ba ce ni da sharu sale a cikin falon gidan shi a abuja a wusetu limbu crescent a inda gidan shi yake na same shi na mishi maganar zagin sahabbai sai ce gaskiya shi bai sa ana zagin sahabbai a najeriya ba sai na ce amma malam yana da masaniya ana zagin waliyai a lalata darajar sahabban mana ta sauka daga sahabbantaka ta zama ordinary waliyai to suna daga cikin waɗanda ake zagi ka dubi duk hayaniyar da ɗahir bauchi yake ba zai fassara ayoyi goma na alkur'ani ba sai ya yi maganar waliyai ko zikiri amma in ya zo maganar zagin sahabbai sai ce ko da zagin sahabbai ne ba kafirci ba ne amma laifi ne dai wanda bai kamata mutum ya yi ba amma masu zagin waliyai in ya ɗauko sai ya yi ta mulmula ayi ya yi ta janta ya yi janta har ta kai ga kafirci so da haka waɗannan mutane jama'a ina gaya muku duk wata mujamala da za ku yi tunanin wai a yi kara a sassauta musu a'a wallahi za a sassauta musu ne in za su sassauta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi in ba za su sauta sahabban manzo Allah ba wallahi kai kanka ka zama zindiki a wajen aikin cewa a haɗa kai da su wallahi ma'ana ta'aji kake nufin kaiwa addinin musulunci ma'ana su su ta rugurguza sahabban manzon Allah su ta zagin Aisha da Hafsa wannan sai ka ɗauka eh wannan abu ne mai sauki kuma bari ku ji fa yadda za su same mu mu su nuna kuskuren manhajin mu fa ba za su taɓa haɗuwa da ɗan shi'a ko kwaɗe su nuna mishi kuskuren nashi manhajin ba ko kaɗan ba za su nuna cewa ai kuma ba ku kyauta ba da kuke zagin sahabbai kuma kuna ɗaura gindin yaɗa wutar fitina ba wani wanda za ka ji ya faɗi haka sai ahli sunna idan muka ce ahli sunna ba muna nufin mutanen ƙungiya kaza ba muna nufin ahli sunna na gaske bi ma'anar kalima duk wanda ba akan sunna annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai iya sarrahawa da ainihin 'yan bid'a ya nuna musu ainihin kuskurensu ko kuma ashabul awa'i ya bayyana cewa abin da suke ba daidai ba ne na fatan jama'a kun gane wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan shajara din bayan da malamin ya kawo wannan aya da Allah yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu allazina kafaru thaniya thnaini don Allah ku je ku karanta tafsirin ibnu jarir na tabari da ibnu kafirin da al-imam al-qurtubi ku ga irin bayanan da malaman nan suka koro a wannan munasaba dangane da magana abubakar siddiq da ma'ana ta nusra din an-nusra al-muqaddama min as-siddiq jawazat kullan nusar duk wata taimakawa da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ka tattara ta gaba ɗaya ta wuce ainihin ba ta kai ta abubakar da siddiqu ba na fata an gane idan an ce khadija ta taimaka da dukiyarta gaskiya ne abubakar ya ba da dukiyar da ta fi ta khadija idan khadija ta tsayu gaskiya ne abubakar ya tsayu da tsayawan mace da tsayawan namiji wace ce tafi a fuskar waɗannan irin fitsararrun dukan annabi aka zo ana yana ainihin sallah kukan kura abubakar ne siddiq yayi ya je ya kwace shi daga hannunsu ya ce a takatuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ka karanta ibnu kafirin a karkashin wannan aya ainihin wato mu'minu ali fir'auna dinnan suratu ghafir suratu mu'min ka je ka karanta ka je a karkashin ta ka je ka karanta ibnu kafir abubakar kukan kura ya kwace annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun waɗannan miyagun mutane fitsararrun mutane duk wannan abin da abubakar ya yi sai tafi a tutar babu saboda ne for, for nothing other than political reason saboda dalilin siyasa kawai kana ganin abubakar ba shi ya cancanta ya zama khalifa ba kuma ka samu bagidaje fiye da jaki irin ɗan shi'a babu ka san duk duniya babu dabba bagidajiyar dabba irin jaki shekara talatin in kana tare da shi fa kullum ya tafi kiwo sai ka je ka dawo da shi in ba haka ba ya tafi kenan bai san hanya bane saboda kidahumanci bai san magariba ta yi bane saboda duhun kai yana ganin kuma alaka ta kare tsakanin kai da shi ne jaki kenan da kowane yare in aka ce jaki kowane yare ka duba balidi ake nufi mara fasaha mara kan gado to dan shi'a ya fi kowa irin wannan sai ka ce mishi to yanzu eh profesa ne muka haɗu da shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam muna zaune a gaban masallacin yace mini ina jin turanci nace ba laifi profesa ne scientist masani a jami'ar Tehran muka zauna muna hira da shi sai ya fara maganganu dangane da kabarin abubakar yana tare da kabarin annabi ko kunya ba sa ji wai yanzu kana ganin waɗannan najasa da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ganin wajabcin musulmi su yi kukan kura sire sai nace wace najasa waɗannan da ake cewa abubakar da umar nace kalla wa hasha ba ba jin larabci dole sai da na juya na sake faɗi da turanci to sai magana ta ci gaba da magana sai na ce yanzu kaga kai professor ne a science ni ma scientist ne ba ka ganin irin mu scientist ya kamata mu mu shigo cikin wannan rikici da ake dubunnan shekaru mu sulhunta ya ce kamar yaya na ce mu ɗauki wannan rikicin mu aje shi a baya sai mu ci gaba da ya za mu haɗa kan musulmi a kan musulunci tun da dai rikici ya riga ya faru yanzu da ni da kai akwai hanyar da za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da duk wanda ya goyi bayan mu mu cire abubakar daga khalifanci mu ɗora aliyu sai ya ce ba zai yiwu ba na ce to in haka ne tunda mu scientist ne an riga an koya mana scientific theories da sauransu me ya hana ba za mu yi amfani da waɗannan ilmomi mu manta da abin da ya gabata ba mu yi abin da ya dace a yanzu sai ce ina ai musulunci ba zai yiwu ba in dai an yarda da khalifancin abubakar na ce to ai matsalar yanzu khalifancin ya ƙare ya riga ya wuce sai ce ai ba zai ba sai ta ce to shikenan ni ma na yarda yaya za mu yanzu mu gyara al'amarin sai ce dole a ci gaba da yakar abubakar na ce to ai gashi ya mutu ya ce to a ci gaba da zagin shi na ce to zagin shi zai harzuka wani da ya yarda da shi wanda wannan in ya harzuku fada zai faru tsakanin mu da shi a matsayin mu na musulmi ba ka ganin nazariyar da kake tsoratar da ni cewa kafirai za su zo su ci mu saboda muna faɗa tsakanin mu haka ba ta yarda sai ce a'a ai ba zai yiwu bane kawai sai ana zagin Abubakar to ka duba ba gidaje jaki professor in ba shi a ba ya za a yi the whole professor wanda ya fi kowa karatu amma ya kasa fahimtar wannan shine da uwarka da ubanka ne suka faɗa tun kana karami har ta kai ga ita ta daba mishi wuka sai da aka yi mai dinki shi kuma ya ɗauko muciya ya kwaɗa mata gashi nan har wani kunu ya fito mata ba yadda za a yanzu a canza ko a gyara wannan abu ya riga ya shiga kundin tarihi a gidan haya mutanen anguwa sun sani yan jakan magori yan ƙwaryar ƙira duk sun ɗaura hoto kowa ya ji labari ka gaya min yanzu ya za a yi ka hana yan jakan magori daga yaɗa wannan labarin tunda an riga an yi shekaru arba'in da ta wuce ka dawo da duniya baya ka canza wannan zai yiwu to yanzu me ya kamata dan adam yayi kenan sai ya ce wannan ubana shi ya rasu dole ne kawai ya ci gaba da zagin shi shine kawai maganin matsala ko kuwa ci gaba da haifar da fitina ne tsakanin shi da kallon shi kuma waɗanda suke jin zafin yana zagin ubansu jama'a kun fahimta saboda haka waɗannan mutane gidadawa ne jama'a ba su da kan gado ba su da fasaha akan abubuwa amma hususiya darajoji na musamman dai sun tabbata kai ko da babu wata aya a duniya ko wani hadisi da ya ishara daraja abubakar wannan aya kawai ta isa me yasa duk wani sadauki bai yadda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe su ba na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to gashi nan ya lissafa waɗannan darajoji daga ciki ya kawo al'iman cewa abubakar yana da daraja ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko sannan asin sun zama sau'in juna a wajen shekaru sannan sai ainihin addafin suna kwance a wuri daya an rufe su sallallahu alaihi wa sallam sannan shi sahibu sirr rasulillah ne annabi yana sirranta mishi ku duba auren hafsa ma al'amari wanda yake adi auren hafsa hafsa tana zawarci ba wanda annabi ya amince da shi saiwa sai abubakar ya ce idan hafsa ta gama ta kaba zan aure ta amma wannan dan kai abokina ne you are so much so special da zan iya gaya ma wannan ka rike a wurinka a wannan halin umar bai san an yi wannan sirrin ba ya zo ya samu abubakar ya nemi shi tallan ya ta hafsa in ta gama ta kaba zan baka sai abubakar ya shiru bai ce to ba bai ce a'a ba sai umar ya fushi da zan zo ne maka magana ya ta kuma ka rasa bani ansa ko da ka ce a'a baka so amma saboda yana rike da wancan sirri kada ya ce to ai kuma gaskiya annabi ya yi mini magana yana son ta kar kuma ya ce a to ai kenan yanzu abin da za a yi kabari idan baya in ya haƙura to na shigo Abubakar ya bayyana daga ƙarshe dalilin da ya sa ya shiru kenan lokacin da magana ta bayyana to kafin wannan sirri sirri mafi girma lokacin da Allah ya fara mai wahayi bai buɗe wa kowa sirrin ba a mazaje abokai dattawa sai abubakar suna zaune ya ce in na ce maka Allah ya aiko ni ni dan aiken shi ne za ka yadda ya ce ai na yadda me yasa bai amince zai gaya wa kowa ba a cikin garin makka abubakar yana daga cikin ainihin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama amince musu to ga waɗannan wurare nan duk zaka ga su zaka iya karanta su game da irin waɗannan darajoji wafatu abi bakrin radiyallahu anhu rasuwar abu bakrin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda fi jumadal akhira min sanati salisa ashara min alhijra mariko mariba abu bakrin siddiq radiyallahu anhu marban marbal mauti wa ja'athu sakaratuhu wa kanat inda hudmatuhu ummul mu'minina aisha faqalat la amruka ما يغني الثراء عن الفتى آه الله أكبر إذا حش إذا أشرجت يوما وضاق بها الصدر فرأفأ بصره إليها وقال هلا قلت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فقيل له ألا نحضر لك الطبيب فقال قد رآني الطبيب وقال لي إني فعال لما أريد يريد أن الطبيب هو الله وأسلم الروح هكذا لبارها وغادر هذه الحياة إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما كما بشره بذلك حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر ko wadufina haka wadufina bi janibi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafatu abi bakr rasuwar babban sahabi abubakar ne siddiq yaushe ya rasu yaya al'amarin ya faru malai yace fi jumadal akhira min sanati salisa ashara min al-hijra a jumadal akhira a shekara ta sha uku bayan hijira marida abubakar ne siddiqu marabal mauti abubakar ne siddiqu ya rashin lafiya ta rasuwa allahu akbar wa ja'athu sakaratuhu sai magagin mutuwa ya zo mishi radadin mutuwa ya bayyana gare shi wa kanat inda hudmatuhu yar shi a lokacin tana wurin ummul mu'minina aisha wato uwar mu'minin aisha wa qalat sai ta ce la amruka ma yughni sara'u anil fata ce ina rantse maka da Allah shikenan asfara'u ma ma'ana asfara'u a to menene fara kuma a al'asriya'u asfara wato to surayya wato ina son ku rinka fahimta abin da shi ne kuma abin da nake ji muku tsoron sai ya faru asara asara anan asara'u asara fara'u dan ka rinka bambancewa haka muke jifa ana ta shirme a gidajen rediyon nan ana tafsiri ina fata an gane sai a ɗauko abu sai a fassara shi sai ka ji ba shi ba ne amma ya za a yi an naɗa shi an ɗaura mishi rawani an ce shine malamin tafsiri assara shine wa mata tassara da ya zo cikin faha turbaya nan asfara'u dukiya shine al'asriya'u masu dukiya arrajulu sari mutum mai dukiya ina fata an gane zahaba ahalud dusuri bil ujuri a ba ita ce wannan kalmar ba saboda haka a nan abin da sayyida aisha ta duba duk inda ake dukiya abubakar siddiqu tun da ya taso wadatacce ne shine sai take rera wata waka a wannan munasaba me take cewa la amruka ma yuhni sara'u anil fata ina rantsuwa wadata ba ta isarwa dukiya ba ta isarwa game da ainihin ga saurayi idza maza idza hashad idza hasharaj idza hasharajat yawman wa baqa biha sadru idan mutuwa ta taho wani yini ta ƙuntatu ga ƙirji ku duba mutuwa menene Allah ya bayyana a Qur'ani walaula idza balagatil hulqu idan mutuwa ta zo ga wuya me yace a ƙarshe wa antum hina idhin hina idhin tanzurun amma da farko ne fara cewa falaula idza balagatil hulqu me yasa in mutuwa ta zo makoshi gashi kuna ji kuna gani tarji'unaha in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya in kun isa kumai da ita mana kana ji kana gani babanka yana kwance rai yana tasowa yana tattaruwa a hankali zai fita dan na shi ka koma da shi mana zaka iya zaka iya ba abin da Aisha take cewa idan mutuwa ta kunta kirji in ta riga ta halarto ba lokacin dukiya ba za ta amsa ba za ta wadatar wa mai ita ba ko kun fahimta to yanzu wannan magana da Aisha take faɗi in ba ku manta ba karatunmu na muqaddimat tibbun nabawi Urwa ya yaba wa Aisha game da ta iya adab ta san al'adun larabawa shine har ya kai ta tare da wannan waka da Abubakar ya ji haka sai ya ji a'a madadin ki amfani da wannan waka akwai ayar da za ta tsaya madadinta ki kawo aya mana ba ya fi waka ba farafa basarahu ilaiha sai ya daga idon shi waƙala ya ce da ita halla kulti me yasa ba za ki ce waja'at sakaratul mauti bil haqq magagin mutuwa ya zo da gaskiya gaskiyar da dama ana faɗinta zalika ma kunta min hutahid wannan mutuwa ita ce abin da kake ta kaucewa yau ga ta tazo me yasa ba za ki karanta wannan aya ba ta fi ki karanta waccan waƙar ka ji dattawan arziki wannan ita ce aya ta 19 cikin qaf فقيل له sai aka ce da shi ala nukhbiruka ala nukhbiru laka tabib ranka ya dade ba ma ka likita ba fa qala sai yace kad ra'ani tabibu ai likitan ya ganni wa qala li kuma yace da ni ila inni fa'alun lima uridu sai fa na aikata abin da na nufin aikata yuridu abubakar yana nufin anna tabiba huwa Allah likitan shine Allah kamar yadda wani cikin malaman salaf ba yi da lafiya sai ayan suka ce mu nemo maka likita sai ya ce a'a ubani na samu sauki ran nan da ya tabbatar mutuwa ta zo wane ne al-imamu ibn asakir ad-dimashqi sahibu tarikh sai ce aina abdurrahman ina abdurrahman yace ha ana yace gani nan yace aina tabibukum ina likitan naku liyaruddaha in kana sadiqa in dai likitan ku ya zama professional to ga, ga yanzu ne ake bukata ya mai da mutuwa in dai da gaske likitan in ba haka ba ya zama muzayyar ina fata an gane don haka jama'a kun ji wannan magana tana nan a cikin littafin at-tabaqatul kubra libni sa'adin a mujalladi na uku shafi na ɗari da casa'in da takwas zikru wasiyati abi bakrin wannan fa an dan tsukkuro mana ne in kana so ga wannan littafin tabaqatul kubra din ga ta muna da ita a makarantar nan ga ta nan mujalladi bakwai shida duk da firasarta sai ka ɗauka ka zo ka karanta ka karanta ka ƙoshi da wasiyoyin abubakar nan an ɗan faɗi kaɗan ne amma an kana son wasiyoyin abubakar ga su can al'imam ibn sa'adin sahibu tabaqat ya ruwaito mana su Allah ya gafarta musu yace wa aslama ruhu li bariha sai wannan ruhi ya sallamu ya tafi zuwa ga wanda ya halicce shi wa ghadara hadhihi al-haya ya rabu da wannan rayuwa ila jannatin zuwa ga aljanna wacce irin aljanna arbiha as-samawati wal ard fadin wannan aljanna lillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma aka rufe shi a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar Abubakar ne Siddiq kenan jama'a lokacin da Abubakar suke zaune da annabi sallallahu alaihi sallama a wani lambu akan wani falalan dutse haka dutse ne ya dan yi tudu haka yana da fadi sai annabi sallallahu alaihi sallama sai ya zo sai ya zauna a saman dutsen abubakar ma sai ya zo sai annabi ya ce ya shigo ya zauna can sai ga umar ya zo ya zauna can sai kuma gawa sai ga usman to yanzu kamar dutse ya ya ya ma'ana tun da kasan shi kamar falalan dutse ne haka sai ya dan yi rawa sai manzo Allah ya dan tankade shi haka yace kai ka natsu annabi ne a kanka da siddiqi da shahidai guda biyu wannan bi shahadati rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ne a kanka da siddiqi da shahidai to karanto aya qur'ani ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina والشهداء وحسن أولئك رفيقا نعوى والصالحين yanzu abin da ake magana ana kwatancan wasu ne sai aka haɗa su da waɗannan ma'ana su waɗannan dama aljanna ta su ce to amma abin da ake cewa da aka siffanta masu wata siffa sai aka ce a aljanna ɗin masu waɗannan suna tare da annabawa da siddiƙai da shuhadawu to waɗannan kuma su ga su don haka waɗannan tuni 'yan aljanna ne yanzu ana magana wani da ya aiki ne ma in ya shiga aljannar aje shi a wani wuri to akwai waɗanda darajar su a aljannar ta kai a haɗa su tare da waɗannan sai sa a rinka fahimtar nasoshin alkur'ani jama'a wannan zai sa wallahi in ba a daina ba za a rage rashin kunya ga waɗannan sahabban saboda wani fa yana ganin waɗannan sahabban ko ba su wuce darajar shugabannin kungiyoyin da yake ji yanzu yana iya warar da ya zagi kowa ba haka yake kallon sahabban ko kun fahimta gama saboda bai san tarihi ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun dai ji wannan to bayan da malam ya gama kawo ainihin wato tarihin sayyidina abubakar tun daga haihuwa da kuma darajoji da falaloli da ayyukan alkhairai na abubakar ne siddiq amma ina son kusan abubakarin ɗin nan fa mutum ne hamshakin mai dukiya amma duk taimaka wannan da ya yi da ya zo rasuwa jama'a sai ya ce wa yashi a sayida aisha don a lokacin ita take kusa da shi ta wakilci sauran 'ya'yan ta je ta gaya musu cewa in ya rasu duk abin da ya mallaka a tattara a kai shi ainihin ga baitul malin musulmi Allahu akbar a nan idan ka yaba wa abubakarin ko ka yaba wa 'ya'yan ba uba nawa ne zai mutu irin abubakar ya bar kuɗi ya ce waɗannan kuɗi ya yi wasiyar a kai su masallaci a yi aikin alkhairi ba je an samu wani mugun malami ya zo ya canza fatawar ba a yau ka kaddara ba gida ba ba motoci ba eh masallaci yau ta kai akwai waɗanda suke ɗagawa su sayar makarantar islamiyya yau akwai waɗanda suke ɗagawa su sayar saboda me ubansu ya mutu ya bari to su gaskiya ba zai yiwu ba su gaji komai ba sai a ɗaga makarantar islamiyya a siyar da ita sai a raba gadon masallaci sai su ce to ai yanzu wannan masallaci in ba a shigar da shi cikin gado ba da wani da wani ba za su samu ba shi kuma wai ya yi irin abin da bahaushe ke cewa Allah ga naka a wata kwana ne ya ɗan ɗibar wa Allah ƙafa uku amma in suka zo sai su ce to ai gaskiya in ba a hada da masallacin ba gadon ba zai yi auki ba don haka sai a hada da masallacin a matsayin ɗaki na gaba shi kenan aka idar da sallar magarba sai a ce to jama'a musulmi kun dai san Allah ya ɗauki ran mai gidan nan Allah ya ji ɗan shi Allah ya saka mu da alheri har wani ya wata atishawa ƙarya ta munafunci duk a gama sannan sai a ce to shi kenan kuma dai al'amari ya kama dai abin da ya Allah ya bashi lada to yanzu mu magada wannan masallaci ba za mu iya gudanar da shi ba saboda mun zo rabon gado yau da safe mun ga gado ya yi kaɗan don haka dai dole sai da aka shigar da masallacin nan na haka jama'a za a rufe masallacin nan Allah ya so gobe magina za su zo su toshe kofar nan dan ya zama ɗakin wance ne da ta gada a nan ƙasar nan aka yi haka sardauna ya sai gida ya aje shi waƙafi a makka kamar yadda sunna ce ta magabata sukan gina gidaje ko su sai gidaje sardauna na mutuwa aka ce a aje a a sayar da da dukiyar amma kun san sardaunan nan jama'a har ya mutu ba da gida a kaduna a kaduna bai da gida gidan da yake da shi kwaya ɗaya ya same shi ne tun kafin ya samu mukamin da ya samu tun yana mai anguwa har ya mutu duk filayen da ke arewa gaba ɗaya har wannan filin da muke magana sardauna ne ya sinus har nan inda muke tsaye nan cikin gaskiya layout amma duk sardauna gama raba filayen arewacin ƙasar nan kaf amma ya manta da kanshi baka ce a gidan gwamnati ne ya rasu arewa house ba gidan shi bane gidan gwamnati ne government house ne ba da gida ka je ka bincika duk kaduna sardauna bai da gida ba da fili kai ɗan siyasa manya eh wani yana hawa tukuna sai ya ɗibi wasu filaye hamsin sai ce to a aje waɗannan je ku gani kullum in kana kallon tashar channel news ko wace ce wace ce sai kaga ana shiri akan EFCC sai kaga the latest minister da ya sauka ko commissioner ko director ce an kamo su an zo da su ana tuhumar su akan biliyan 60 ko biliyan 80 ko biliyan kaza duk wani minister da ya sauka ko famsa ko director suna sauka da sati guda sai ka an ce EFCC ta gayyato su yanzu jiya jiya nan aka nuna su Borishade aviation minister ana tuhumar su biliyan nawa so matsalar ita ce idan dai har da gaske ne ana son al'amari ya gyaru to mu fa Allah ya aje mana abeban koyi waɗannan sahabban Allah ya su a farkon zamani to suna da yawa ibn jawzi yake cewa faqad kanu idza uddu qalila fasaru al-yawma a'azza min al-qalil azamun nan su idan ka dube su da yadda jama'a suke sai ka ce su kaɗan ne amma a yau kuma fa samuwar irinsu yanzu sardauna aya ce kwaya ɗaya abubakar gumi aya ce kwaya ɗaya abubakar gumi abokin sardauna ne amma iyakar wannan wuri da kake gani ake cewa gidan shi a yanzu shine abin da kaɗai ya mallaka a duniya a matsayin gida a lokacin shagari area 11 shagari ya ɗiba wa sardauna filaye tafka tafkan filaye abubakar gumi ya ɗiba abin nan shagari ya ɗiba wa abubakar gumi amma abubakar gumi har ya rasu bai taɓa zuwa ya ga filayen ba sai lokacin jarmai husaini da ya ga wasu filaye ne na banza ya zabtare sannan aka zo aka karɓi ragowar ku je ku ga ragowar yanzu sai a yi gida ɗari biyu a wurin ragowar amma har ya rasu bai taɓa zuwa ya gani ba a daidai lokacin da yanzu aka samu babban malamin da ya fi kowa imani da takawa a cikinku ya je ya zauna a room cikin arna masu jambaki yana jiran za a bashi fili in bashi mai zai da shi zai siyar ne yana da na gidaje yana da kamfanoni yana da shaguna amma yana jira ne a bashi wani ya je ya samu ko miliyan uku ya sayar ya zuba kudin aljihu abubakar kuma an ɗauki fili a wurin da ya fi ko ina tsada duk najeriya shine abuja in the central area a tsakiyar birnin Abuja area 11 da ka taho area 11 yanzu kama hanyar gidan man total hagu gare ka filin shine filin farko daga ka tsallaka gada gari guda ne din na malami estates guda nawa za a yi a yanzu an zattare ne fa amma yake a haka to idan muna ganin sahabbai zamanin su yayi nisa karanta muka yi gashi sai Allah ya aje mana wasu kusa da mu ba kai mamaki a ce irin su sardauna sardauna a Kaduna inda ya zauna ba yi da fili kuma kun san wannan tarihin yau da wuce kwana hudu ba aka yi shi a filin matambayi ba a bata ma'ana yanzu yanzu zaka iya aika su ɗauka maka kasar ɗin an ce ya mutu ba da fili ba da gida ba da fegi ba da komai tun gidan da yake da shi yana can raba din tun abin da ya mallaka kenan bai sake mallaka ba ya manta da kanshi ne a manta da kanshi ba na fata an gane to al'amarin gaskiya saboda Allah ku dubi waɗannan su Abubakar rasuwa ya zo yi amma su Aisha ƴaƴan shi ba su gadon komai ba don haka Aisha ta dawo tana cewa Abubakar ba shi ya ci riba da gwamnatin da ya shugabanci ba hasali gwamnatin ce ta ci riba domin bayan ya rasu sai muka kwashe duk abin da ya mallaka sai muka kai ainihin baitul mali muka ce gashi nan wasiyar da ya mana kenan amma fa tun farkon musuluncin da dukiyar shi ake yi ina fatar mun gane don haka na yadda na ce jama'a babu shakka abubakar ya yi kokari ko to su aisha ma sun tabbata 'ya'yan halal amma sun zauna cikin talauci ba zauna cikin talauci ba don aisha sai da ta ce allowance da sayyidina umar ya sanya musu kafin su gama cinye na watan da ya gabata na sabon wata ya zo don bayan da sayyidina umar ya hau gwamnati sai ya dubi as-sabiquna al-awwalina min al-muhajirin wal ansar dinnan sa'annan ya sake duban waɗannan dattawa da aka yaƙi da su waɗannan suwa na su matan annabi da kowa sai ce duk gaba ɗaya a je a ainihin yi musu rijista duk wata a ringa ɗauka allowance ana ba su sai saboda wannan dukiyar da gumin su aka nema da gumin su aka nema me yasa za a yi tafa caka yanzu suna gefe guda ba ku ji tausayin tsohon gwamnan Kano ba Bibi Faruk aka sa shi a gidan rediyo yana kukan bai da lafiya yana salati yana godiya ga wani ya kai mai buhun shinkafa biyar an ba shi dubu ɗari ma'ana wannan Bibi Faruk ba malami ne na addini a Sudan ya karatun diploma shi akan shari'a addinin musulunci larabci gar a bakin shi malami ne wannan tsoron Allah ya hana su wawura to me yasa ba za a ɗibo abin da ya halatta a basu ba a gidan rediyo ba za ka sa shi a matambayi ba a bata yana kukan rashin lafiya yake cewa amma ga wani ya kai mishi ziyara ya kai mishi buhun shinkafa guda biyar da kuma naira dubu ɗari wannan abin ko nan ustazai za mu iya tara fiye da haka mu kai mishi me yasa gwamnatin jihar kano ba za ta yi ba me yasa gwamnatin tarayya ba za ta yi ba ina manya-manyan masu kuɗin da in suka ji ka fito takara za su rinka kawo maka in suka ji ka ci takara za a rinka kawo tureloli na shinkafa me yasa ba za a kai wannan ba wannan shi yana daga cikin dalilan da ke sanya matasa suke satar za ku yi mamaki a ce tsohon gwamna na jiha mai arziki irin gongola abubakar barde amma ya rasu jama'a ba shi da mota sai in zai tafi kamar kaduna sai a je tashan mota sai a tare gidan gaba sai dan a caba ya tsaya a nan gindin motar da zara an ga ta kusa cika da mutum biyu sai a sheƙa gidan shi a guje sai a ɗauko shi a caba sai a zo sai a saka shi a sit nan na gaba tsakani da Allah an kiyaye mai darajar shi an mutunta alfarmashi the whole professor a cikin medicine professor Ambrose Ali gwamnan tsohuwar jihar dandal sai ga shi bai da lafiya ana neman taimakon za a yi mishi magani in the local hospital a coci ake yawo da ganganin neman taimako abin da nake cewa jama'a idan babu shakka bera yana da fata daddawa ma tana da wari tare da cewa na san cewa yanzu an tsaya an yi gyare-gyare game da waɗannan abubuwan amma abin takaicin sai aka datsu wasu shekaru sai aka yi gyare-gyaren domin su gyare-gyaren kawai waɗanda suka yi su sun yi su ne don amfanin kansu cewa daga shekara kaza zuwa kaza duk wanda ya gwamna ko mataimakin gwamna za a kula da kaza da kaza da kaza nashi duk waɗanda suka shafi waɗannan na dafa suna can yanzu suna cin wahala balaraba musa da kake ganin shi dan allah ya mai lafiya ne kawai sannan komarab ne ka je ka ga yadda rayuwar balaraba musa take da kyar ake hahaurawa the whole executive governor a jihar kaduna shekara talatin da ta wuce ka je ka ga irin motar da yake hawa duk waɗannan abubuwan ba adalci ba ne jama'a san ba adalci ba ne sayyidina umar a cikin tsarin shi sai ya dubi waɗannan sahabban su ne suka sha duka a hannun kafirai haka ne ko ba haka ba waɗannan sahabban su ne suka wulaƙanta su suka ba da dukiyarsu aka yi musuluncin nan a ce yau a bar mutanen nan su mutu da yunwa sai ya ce duk abu a rubuta sunansu maza da mata gwamnati ta yi kuɗi in wata ya kawai aisha ta ce sai a kawo mana kafin mu gama cinyewa sai a ce wani wata ya sake zuwa sai a kawo kabi abdullahi dan abbas zama yake da shi da almajirin shi abu jamra in yana wa'azi abu jamra yana fassara rannan abu jamra ya ce ala gafata malam zan tafi in yi aikin hajji wace fatawa ka bani ya ce ka je ka yi hajjin tamattu'i saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ita ya bayyana falala ya yi kaza ya ce da ya je ya yi wannan aikin hajji sai ya je mafarki ji ana hajjatun mabrura hajjin mabrur wa umratun mutaqabbala hajjin ka ta yi umararka ta karbu da ya faru abu jamra da ya dawo sai ya samu sahabi ainihin ibnu abbas ya ce mishi ala gafata malam fatawakka ta yi aiki na ga hajjin a mafarki ana cewa ta karbu sai ya ce zauna wuri na duk sanda salari ya zo ko allowance ya zo za ka rinka cin naka kai ma ka dubi shi ana ba shi allowance a cikin allowance ɗin shi shi kuma har ya sanya wani allowance ka gaya min yanzu wani ma'aikacin railway ne isa wannan gangancin ya isa yo nawa ake ba shi ka je ka samu tsofaffin sojoji suna kwance yunwa tana kashe su a abuja a ƙarƙashin abin a ce sai sun cika kaza sai sun cika kaza yana nan yana cike ciken ana zuwa sai a ce ai baba an riga an karɓi wannan wani ya zo ɗan zamani ya iya kwamfuta ya haɗa ya je ya karɓe ya ce shine kai sai ga tsoho ya faɗi ya suma su suka yi yakin congo su suka yi na bayafara su suka yi na kaza wani civil war da duk wani abin nan su suka yi wa kasar amma yau ka je ka ga yadda suke mutuwa a abuja suna zama ana kawo musu lalataccen abinci wani ba da kuɗin sai sai yayi bara billahi lazi wani rarrafe za ga yana yi in aka nuna maka hoton shi aka ce ka gan shi lokacin shine wannan sojan amma ga yadda rayuwa ta ƙarke in kai soja ne sai ka yaga kakin ka tsine kakin albarka Allah kuwa me yasa gwamnatin mu yanzu ta ƙasar nan ta kuɗi daidai da duk yadda za ka kimanta statistics na wata ƙasa babba a matsayinta to haka a matsayinmu mana ba mu cikin talauci a ƙasar kun san cewa a statistics mun fi america wadata a matsayinmu fiye da a matsayin da take dan america yanzu tana running ne on credit akan bashi take rayuwa kaf yasa hiya ala shafa jirfin min alhalak tana dabda ta ruguje amma ka dubi kasar mu ka dubi yadda ake tamfatsar da kuɗi ka je duk wani dan gidan shugaban kasa ka ga yadda yake wadaka da kuɗi ka je ka ga duk wani gwamna yadda shi da 'ya'yan shi da matan shi da kowa suke face-face da kuɗi amma duk a gama sai ka ji an ce ƙasar tana da rarar kuɗi kaza ƙasar tana da kuɗi kaza na fata an gane me yasa ba za a kyautata mutane ba wannan ya saba ma tsari na musulunci yasa kullum suke ganin musulunci hadari ne gare su sannan musulmi hadari ne gare su me yasa saboda suna ganin in haka ta faru abin da baka sace kai kadai ka je ka aje wai da zurriyarka da tattabakunanka da wane ne wane ne naka a daidai lokaci wannan abin za a raba kowa ya wadace shi wannan shi musulunci to kai kuma sai ka ga dan me so kake a ce duk anguwar ba mai mota irin taka yanzu fa kwanakin baya ne cikin makon da ya wuce rikici ya taso akan biliyoyin kuɗi da aka kwace daga shugaban 'yan sanda na najeriya ta fa balogun suna ina ne an ce shi ya yi sata ya yi wawura ya zalunci 'yan sanda na'am an kai shi kotu saboda tashin hankali har ya faɗi ya suma duk an gama an karɓe kuɗin to amma suna ina ina biliyoyin kuɗin da aka kwace a hannun iyalan abacha ina kafta kaftan filaye da aka kwace daga cikin a zuriyar abacha ina suke sai kai ka kwace kai kuma sai ka mai da su naka sai ka ce tunda kana kan mulkin a je a ɗauko fayil ɗin a lalatar da fayil ɗin a tabbatar wani saboda wai ya samu ya kini shi da hannun shi zai ƙona fayil ɗin za ce a je fcda a je hukumar abuja gaba ɗaya a ɗauko asalin fayil ɗin sai a lalatar don haka takaddun da can suke rike da shi sai kuma a je da 'yan sanda sai a wawashe duk abin da ke gidan sai a ga waɗannan takaddun sai ya zo ya kona sai ce a yi marmaza a haɗa cfo a yi backdating idan iyalan abacha sun mallaka tun 1996 shi kuma a sa ya mallaka tun 1992 abin da ake a ƙasar nan kenan fa ku gaya mana yadda al'amari zai albarka kuma ku gaya mana yadda waɗannan mutanen za su yi sha'awar musulunci da musulmai Allah maraukakin sarki ya taimaka to abubakar ne siddiqu kenan ƙarshe kamar yadda kaji malam ya ce aka rufe shi a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ɗakin yashi ne tana da cikakkiyar mallaka sannan kuma gidan abokin shi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan abin ya yi daidai don tun da suka taso tare suke suka yi rayuwa tare suke suka yi hijira da shaidar Allah a cikin ayan nan saniya sunaini tare suke don haka an binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka zo sai aka binne ainihin sayyidina Abu Bakrin daga daidai kusan inda gwiwar annabi sallallahu alaihi sallama ta tike a kabari zuwa kafar shi daga nan kan abubakar ya fara kamar yadda kake ganin zanen nan haka don haka in ka ɗauka yanzu kaga ga inda gabas take nan ga inda yamma take nan to sai aka samu gabas da ɗakin na aisha nan ne inda dama gadon yake na aisha nan aka binne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to shikenan da aka zo kuma sai aka shigo da shi daga ciki shi abubakarin daga bayan annabi sallallahu alaihi sallama garb sai aka ainihin rufe annabi abubakar ne siddiq yamma da shi haka sa'an nan kuma da aka zo umar shi kuma sai aka yi mishi haka to wannan fili da ya rage umar aisha ta ce ta ainihin yi istisarin shi ne a kanta ta zaɓa wa kanta amma tunda umar ya ce yana so sai ta ce a ban mishi shi ne suka ce dalilin da yasa ake cewa abubakar garba kenan da hausa saboda an rufe shi wai garba rasulullahi sallallahu alaihi wa shi ne bahaushe ya sa waɗa abubakar sai ya ce mishi garba garb ina fata an gane ka san shi ma abin nan bahaushe yana da irin nashi kamus din ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka duk waɗannan abubuwan sun faru ne lokacin su Abdullahi Fodiyo saboda sun karanta lugar arabiya lugar ta zama kamar za ta fito daga fatar jikinsu ba bakinsu ba sai zama suna iya wato suna da malaka lugawiyya suka rinka yin abubuwa waɗanda al'adun laraba dawa sai suka cuɗe suka shigo cikin hausawa na fata an gane al-mabhasu salis malam ya ce wuri na uku da ke bincike dangane da ahammul ahadath fi khilafati abi bakr siddiq an ga wurin ko wato manya-manyan al'amuran da suka faru a zamanin khalifancin abubakar ne siddiq waɗanne manyan al'amura ne suka faru a zamanin da abubakar ne siddiqu yake ainihin khalifanci wato ina son ka kiyaye malaman tarihi suka lura da irin waɗannan don su alakanta yadda gwamnati ta gudana da kuma a yi waiwayen wasu al'amura yaya suka faru misali sai a ce a zamanin gawan daga cikin manya-manyan ahadas da suka faru shine ɓallewar wani yanki na ƙasar da sunan ƙasa ta bayafara ta inyamurai domin wannan yana da alaƙa akan wasu abubuwa da zaka ji sun biyo baya yana da kyau a tarihi ka rinka duba ahammul ahadaf waɗannan manya-manyan abubuwa ne suka faru kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qad jahaza jaysha usamata bin zaid da ghazwi rum fi sham shi dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya shirya rundunar usamatu dan zaid wato usama shine jagora za a je a yaƙi ainihin ƙasar rum wadda ƙasar rum a wancan lokaci tana cikin sham ne domin sham ma kekiyar ƙasa ce wadda ta tattaro har da rumawa famata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qabla an yakhruj al-jaysh amma sai manzo Allah ya rasu kafin wannan ayari sa ainihin fita yaƙi din فتردد الصحابة في إرسال هذا الجيش sai sahabbai suka kai da komo a aika wannan rindina ma ko kuwa ba a aika ta ba sun dubi abubuwa da dama daga cikin abubuwan khaufan alal madina idan aka kwashe waɗannan sojoji suka tafi domin su je su yaƙi waɗancan turawa to akwai abubuwa da ake tsoro tsoron farko zai zama karfin sojojin cikin madina duk an tattara matasan sojoji an tura su can to me zai afkowa madina a lokacin ba irin waɗannan sojoji kun ji tsoro na farko tsoro na biyu kar ya zama an je can an tsogalo waɗancan ba a yi nasara a kansu ba kuma in suka juyo to sojojin da ake dogaro da su a madina kuma an hallaka su a can to khawfan alal madina tsoron da suke me zai faru ga madina khasatan ba'da an ja'ahumul khabar an riddati kasirin min al-arab musamman lokacin da labari ya zo wa sahabbai cewa da yawa daga larabawa na ƙauyuka duk sun yi ridda ma'ana kenan yanzu idan har wasu kafirai suka taho za su yaƙi madina to ƙauyukan da ke kewaye da madina na kusa da nesa da yawa sun yi ridda za a iya haɗa kai da waɗannan na gefe a zo a ci madina kun fahimci irin yadda sahabbai suke da nazarin abubuwa ba wai sun yi taraddudi ba ne kawai saboda su saba abin da manzon Allah ya tsara a'a وأصر أبو بكر الصديق على إرساله أما سي أبو بكر الصديق يكفي أكن سيا أيكا دا أينهم وانا لندنا وقال سيجي والله نارن إذا الله لا أحل أقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانا كنت دول قلي دا منزان الله يي ولو أن الطير تخطفنا كودا تنطعي سنا فبكمو أتي تنطعي إلي شروع زسري faf haka su fafci wannan su tafi da shi zo su faf su fafci wannan su tafi da kanshi ko da haka tsuntsaye suke mana a garin nan wasiba min haulal madina min haulil madina ko sannan kuma manya-manyan dabbobi masu dagi irin su damisa irin su zaki kyarkeci sun kewaye madina walau annal kilaba jarrab bi arjuli ummahatil mu'minina yace kai ko da karnuka suna fusgar kafafuwan matan annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga ƙarshen kaskanci da wulaƙanci kenan ko ko muna cikin haka game da rauni dai kenan ya zama dabbobi da tsuntsaye sun ta samu gaba ko wallahi sai an tura wannan rundunar yaƙi Allahu akbar sai ce la ujai izan na jesha usama sai na kintsa wannan tawaga ta usama wa amara haras ya ainihin wato umarci masu gadi masu tsaro wato waɗanda suke tsaron madina ya kununa haular madina cewa su su kasance suna kewaye da madina fakana khurujul jaysh fi zalika alwaqt min akbar almasalih wal halati tilka kaji malamin yace sai ya zama fitar wannan tawaga a lokacin nan tana daga cikin maslahohi mafi girma a irin wannan halin da ake kuma zaka ce me yasa waɗancan rumawa idan ba a je an karya ƙarfinsu ba eh idan suka taso wa musulmi za su iso madina ne kai tsaye don dama suna da dagin na suna da kulle-kullen abubuwan da suke ganin sun same su sakamakon musulunci na farko dai kar ku manta da ghulibatir rum farisawa sun yi musu wannan tare da Allah ya ce wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibu kuma haka ya faru an ci su da yaƙi daga farisa kuma su kuma sun zo sun ci nasara kaga karfin su ya dawo to nan a dubi irin yadda addinin musulunci ya biya raunata mafi yawancin ƙasar sha ta hanyar shigar kiristoci da yawa cikin addinin musulunci to waɗannan abubuwan suna yi musu takaici kwarai da gaske da ciwo domin an samu cocina da dama an juye su sun zama masallatai to kaga ba a san wanne kulle-kulle suke ba su taho akan su zo su galaba akan musulunci da musulmi a madina sannan kar ku manta ku dibi kewaye da madina kuma fa mafi yawancin waɗannan waɗanda suke larabawan ƙauye ne su kuma sun yarda ko kun gani ina fassara mana cewa fitar wannan rindina ta yaƙi romawa a lokacin maslaha ce mafi girma a lokacin ita ce babbar mafita kawai kaga duk da waɗannan haɗurran da aka hanga ko amma duk da haka malamin yake cewa a fita ɗin kuma ya fi zama maslaha ko kun fahimta misali gari ya waye da kai da matarka kuna jin yunwa amma akwai naira arba'in a hannunka naira arba'in ɗin nan in aka siyo koko da kosai da kai da ita za ku sha ku yi kyat amma kuma hantsi na ɗagawa za a fara la haula wala quwwata illa billah ciki na salati to ka ɗauki naira arba'in ɗin nan ka hau a caɓa ka tafi gidan wani da kake sa rai zai auno shinkafa tiya goma ya baka naira dubu biyu da a sha kokon nan a zauna wanne fi ko kun fahimta da haka ga aje a kashe naira arba'in din nan akbar masale ko kun fahimta kuna fahimta da kyau saboda haka a tafi yakin a lokacin akwai matsala wato kenan kullum ana duba idan matsala ta faru don haka dole ake son mutane su zama suna da basira dole akwai abin da yake haka bai kamata ba amma kuma shi ya fi sauƙi a cikin abubuwa guda biyu da ba su kamata ba jama'a kun gane wannan da kyau yawa don wannan mahalli ne wanda in ba don an samu dattijo irin abubakarin ba al'amarin sai a shiga rikici waɗannan irin halayen da yawa a yau sukan samu masu da'awa a yau da dama sukan sami ainihin wasu da'awoyi sai su zama farkon rushewar su ke shine ga maslaha kaza ga maslaha kaza sai a duba wacce ce tafi girma yanzu dubi annabi ya taɓa samun kanshi a shige irin wannan an taho za a tafi ibada ta umara kafirai sun ce ba za a je a yi ba to kaga kafirai su hana mu bautar Allah wallahi sai dai mu shahada Allah ya ga cewa mun yi shahada saboda shi amma kuma in aka kashe wannan tawagar ba za a sake musuluncin a duniya ba domin wanda ya zo da musuluncin kenan da waɗanda suka bi shi a halin farko in aka kashe shi aka kashe su ba za a sake aiko wani ba kaga a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi akbarul maslahataini a cikin maslahohin guda biyu wacce ce tafi girma ita ce a haƙura da kaskanci da wulaƙanci da sharaɗin da suke a haƙura da yin umarar ko kun fahimta amma fa ina son ku gane su kansu mutanen maka ba haka suka so ba sun so a buga don sun san in an buga sun shirya to su da dama irin wannan takan zo masu da'awa a yanzu za a so ne ka ɗaga kai sai a buge ka an san cewa in ka sake aka haka ka taimake su don kana da kaifin basira sai ka ɗauki ƙasƙancin da wulaƙancin da shamatatul a'da za maƙa sai ka ga su waɗancan abokan bugawa ba haka suka so ba shi yasa kullum kai malamin islamiyya karka damu da abin da waɗannan 'yan matan islamiyya da waɗannan ustazan islamiyya za su faɗi dubi menene abin da zai zama maslaha kawai amma matsalar aka samu rashin nuna shi yasa shekaru jama'a suna da ma'anoni da yawa in kana karanta tarihin malamai a cikin sayarwa alamin nubala sai ka ji an ce walamma shaha lokacin da ya zama dattijo sai tunanin shi ya canza game da kaza game da kaza game da kaza na iya ta ibnu al-imam zahabi yayi irin wannan magana akan ibnu jarir cewa da ya zama dattijo sai tunanin shi ya canza yadda yake duban al'amura daban da yadda yake kallon su a da haka kalli rayuwar imrul qais a farko baya auna duk abin da zai yi wauta ce da gabanci da shekaru suka fara taruwa fa sai ga imrul qais kuma shine yau ake komawa ga Allah da duk maganar da ta faru mutuwar ma fatanta ake ta zo mana baka sahibi lamma ra'ad darba dunahu wa aiqana anna lahiqani bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر an kashe uban shi ne sai ya ce wa aboki zo ka raka ni nan za mu dan je bayan gari ya ce imro kaisu ya jashi ya jashi ya jashi har sai ga suna ƙetare boda ta ƙasar larabawa za su shiga ƙasar romawa sai abokin ya ce lafiya ne na ga tafiyar ta yi nisa ya ce za mu je wurin sarki kaisar ne mu je mu samo sojoji da za su taimake mu mu zo mu yi yaƙi ya ce yaƙi ni ban shirya ba sai fashe da kuka ya ce kukan banza kake yi ya ce ka daure mu tafi za mu je ne in muka nasara za mu samu mulki za mu zama manya kai za ka zama waziri prime minister ni ne shugaban ƙasa kana kana rago ka dake in kuma mun mutu an san mu maza ne kaga a lokacin duk sanadin mutuwa ake nema ko kun fahimta jama'a amma da yazo ya manyanta fa sai ga Amirul Qais yana tawali'u yana arana mawdi'ina li amri ghaibin ونسهر بالطعام وبالشراب عصافير وذبان ودود وأجرأ من مجلئة الذئاب yace ina ganin muna da sakaci da mu damu da mutuwa ba ba ma tunanin komawa ga Allah game da al'amarin Allah muna da sakaci jama'a muna da wasa mun ɗauki al'amarin Allah kamar yadda tsuntsaye da ƙwari da tsutsotsi suke duk abin cikin rauni muke yi amma wajen saɓon Allah sai ka gan mu da ƙwazo kamar kyarkeci kaga ya zama dattijo kenan to haka al'amari yake gaskiya saboda Allah sayyidina Abu Bakr Siddiq a wannan lokacin jama'a sai ya dubi menene mafita dangane da wannan al'amari a bari waɗannan tawaga su fita dan haka fasaru sai suka tafi la yamurruna bi hayyin min ahya'il arab babu wata al'umma cikin kabilun larabawa da za su wuce illa ur'ibu minhum sai waɗannan kabilu sun tsorata da su saboda taron tawagar sojoji ce sahabbai masu yawa ga su matasa ga kayan aiki ko kun fahimta in aka dubi adadi da udda irin adadinsu yawansu da irin tattalin da suke sannan aka dubi irinsu samari ne 'yan shekara sha takwas ashirin da biyu talatin to duk inda suka wuce sai a ce waɗannan fa sai a ce sojojin musulmi ne waɗannan da suka yi riddada suna tunanin musuluncin ai tun da annabi ya rasu kowa ma bai sai suka ga musulunci ne yake da waɗannan eh shi kenan sai kuma jikinsu ya fara ƙarfi yasa a cikin wannan sinariyo ɗin ya kamata musulmi su lura lallai ne daga cikin abubuwan da ke karfafar masu raunin imani ga kuna da wata nagarta a cikin addini amma ku kenan kullum masallatanku sai yan yagaggun keso guda uku a samu wata dadduma shekarar ta sittin an je aikin hajji an dawo an ba limamin masallacin tsaraba ita ce daddumar liman duk ta koɗe an kasa gane shuɗiya ce ma ko kuwa baka ce sannan duk masallaci ya cika da sheƙa ta mashin lera tsuntsaye sannan duk masallacin ka shigo tsofaffi ne zaka gani kowa da kuttun majina a gaban shi yana kaki yana zubawa da mafici a hannun shi ka gaya min yadda matasa za su kai wannan yanayi ko kun fahimta jama'a shi yasa galibi tunani irin na ustazai na yanzu din nan ko ba shi da bambanci da tunanin waɗannan matattun dattawa da suka kashe addini su kuma abin da suke tunani shine ne da hakan ne za a yi zuhudu da haka sai ga ustazu riga shi ta kai kwana bakwai yana sata na fata an gane kaga ustazu ya sa yalan safa wannan kafa waccan kafa ja saboda tsabar imani shi ne ba duniya yake tattali ba to waɗannan abubuwan kuma suna daga abubuwan da masu raunin imani in sa gani sai su ga to ashe ma abin lalatacce ne yanzu ku duba jama'a duk arewacin Najeriya kaf babu ainihin wurin taro kwaya ɗaya da kiristocin Legas suke da shi duk arewa kaf ɗinta duk arewa babu wurin taro da za a tara na musulmi da sunan musulunci mai kayan aiki wanda in aka zo wa'azi a buɗe shi za gama wa'azi a kulle shi duk arewa babu irin wanda kiristoci suke da shi wanda kiristoci suna da shida ko bakwai a Legas. Wanda duk adadin mutanen da suka zo, kawai za ka ga an ci gaba da buɗe wasu wurare ne sai ka ga kuma wani gari guda. Sannan wannan microphone kwaya ɗaya da ke makale a jikin fasto ɗin nan shi yake ciyar da duk lasifikokin wurin. Faston ya yi tsalle ya juya duk yadda zai muryar tana nan daram kana jinta. Duk arewa ba mu da wannan kwaya ɗaya. amma an zo magana aka ga an ce ai muna da fili su kansu yan kudu sun zo sai su ce land sea land ta kasa ba abin da za a yi da ita jama'a kun fahimta to me ya kai mu ga wannan gidadanci ne har yau masallatai ake ginawa ba su da wurin kashi ba su da wurin fitsari in kashi kama ka sai dai ka ruga a guje kafin ka je gida kaya a wando eh ma'anar magana ke masallaci a tudun wada ne babu toilet kai kuma ka zo karatu daga dogon bauchi wani kashi za ka iya rikiya daga tudun wada zuwa dogon bauchi ai ba dogon bauchi ba ko dogon gyalle su ne ba za ka iya rikiya ina fata an gane ba zai riku ba sannan je ka ga masallatan da aka daure aka yi wurin kashin da masallatan da aka daure aka yi wurin fitsarin idan kai ganganci ka shiga sai ka ga abubuwan tsutsa da kyamar da duk abin da ka zo za ka ci sai tunaninka ya sake dawo maka da wannan abu wani ban ɗakin in ka leƙa shi idan jikinka yana da rauni kazantar da ke wurin sai ta harbi jikinka sai kuraje sun fito maka mun san akwai irin waɗannan mutanen tabi'atu sahira mun karanta irin wannan a cikin sarimul battar akwai mutumin da in idon shi ya ga najasa ya ga kyama ta yi cakwal sai ka ga kuraje sun fito mishi wasu irin farare masu ruwa ka san cewa wannan bacteria ce ta ainihin harbo idon shi ta ɗauka ta zo ta fito a nan shine technology na bluetooth da wannan technology bluetooth yake amfani amma a ina a ban ɗakin masallaci wani lokacin kuna sallah a cikin masallaci jama'a ƙazantar da ke ban ɗaki tana danno muku sannan sai ga mutumin da ke dama da kai in ya buɗe baki shi kuma sai ka ji saram sai ka kauce ka kauce nan kuma sai ka je masaita danno ka ka sunkui da kai saboda Allah jama'a me yasa jama'a me yasa yanzu karfe tara muke fara karatu mai ce hikimar fara karatu karfe tara ka tashi bacci a tsanaki ka yi wanka ka gyara bakinka ka gyara jikinka ka sa sutura mai kyau asabar da lahadi ne kawai ake haka kiristoci ma haka suke asabar ne kawai da lahadi amma za ga karfe nawa suke tafiya sabisosu karfe bakwai amma karfe bakwai din nan ya tashi ya yi wanka ta tashi ta yi wanka ta gyara ta yi kaza sai da ya fito a tsanaki yana tafiya yana kanshin turare tana tafiya ta gyara jikinta me yasa ba za mu iya haka ba a cikin kwana bakwai me yasa za ka ga sun zo sun zauna a coci suna cikin nishaɗi me yasa za mu zo mu zauna bacci da gyangyaɗi da gajiya suna damu saboda tun dauɗa jiya tana nan a jikinmu ba za mu tashi da safe mai tattali ba to dole ne waɗannan abubuwa ba muna faɗin su bane don cin mutunci ko tonon asiri ga musulmi amma dole ne al'ummar mu ta musulmi su ainihin yi gyara a kai gashi dan sai malam yake cewa ba sa wuce duk wani ainihin wata kabila ta larabawa sai an tsorata da su ina fata an gane haka ya kamata yanzu a ce za ku je wa'azi ba wai a rinka ganin ku da tsofaffin akori kura kuna tafiya da motocin itatu kamar za a kai jaki a baka like ba kamata a gan ku da narka narkan jib kuna tafiya da manya manyan motoci abin ban sha'awa shine an san akwai canji kenan amma shekara talatin da ta wuce za a je wa'azi mota ice za a samu a ɗibi mutane su tafi suna ihu a samanta a ce har yau haka ake yi waɗannan yaran ya aka yi ba su ayyuka ba su kaza ba su kaza yanzu a ce sun kai kaza ba ya kamata a ce za a je wa'azi irin kwalitin da za a ganku kun fito da shi kenan sannan a zo wa'azin sai a ga cewa za a yi wa'azin ne a wani lafiyayyen wuri wanda kowa zai samu kujera ya zauna ka je Legas ka ga kiristoci ne za a yi wa'azi kowa yana zaune akan farar kujera ne kuma duk inda kake fanka da central air condition yana kawo maka iska kuma duk idda kake dama da kai ko hagu da kai da ruwan sanyi nan zaka tsiyaya ka sha ka ci gaba da sauraron jawabin da ake yi kuma kana ji rangadadau wannan fa a sati ne duk sati za su iya maintaining haka amma sau ɗaya musulmi ba sa iya maintaining haka a filin idi mafi yawancin ranar idi sai lasifika ta yi felin sai janareta ya yi felin sai an tsinka waya sai an ce wasu ba su jin mai liman yake cewa duka duka adadin mu guda nawa ne me yasa me yasa ba za a sai janareta kwaya ɗaya da lasifikoki guda hamsin da amplifier a aje su a ce waɗannan na sallar idi ne in ya rage saura idi da kwana uku a zo a gyara su a haɗa su a yi rehearsal a jaraba su a tabbatar komai yayi amma jama'a mafi yawancin masallatan idin musulmi a najeriya wasu suna sallah ne da gwargwadon yadda suka ga wasu na ruku'u ba don sun ji mai liman yake ba me yasa ba za mu gyara ba shine babban abin shine gaskiya waɗanda ke jagorancin addinin musulunci a Najeriya da dama daga cikinsu suna fama da gidadanci da rashin wayewar kai a cikin addinin ba wai a zamanance ba dan babu wani zamani addini di shi ya kawo waɗannan ci gaba yanzu wannan na daga cikin hikimar abubakar waɗannan matasa za su tafi ina za su tafi rom to za su keta hanyoyin da duk waɗanda suka yi rudda za su gansu da haka duk inda suka wuce sai an tsorata wa qalu sai suke cewa ma kharaja haula min qaumin illa wa bihim man'atun shadidatun sai ka ji mutanen ƙauye na cewa babu wasu mutane da irin waɗannan jama'a za su fito daga gare su sai ya kasance su waɗannan jama'a suna da man'a shine suna da kuwa suna da ƙarfi shadida ma'ana duk inda ka ga irin waɗannan sun fito to akwai ƙarfi jama'a kun fahimta shine za ku tafi wa'azi daura ku kama hanya tun daga kaduna kuna tafiya ana ganin ku da narka narkan motoci lafiyayyun motoci duk inda kuka tsaya za ku yi siyayya sai 'yan garin sun shaida wani kasuwanci a cikin tarihinsu bayan shekara arba'in kaji wani yaro ya zo yana cewa san da suwana za su je wa'azi daura muna 'yan shekara tara da suka tsaya sai da suka yi wa garin cinikin da har yau labari ake yi abin da ya kamata kenan a ce kuna cikin wadata da lafiya ko kun fahimta jama'a ku ji fa mutanen ƙauyukan ne in suka ga waɗannan jama'a sun wuce sai ce ma kharaja haula min qaumin illa wa bihim man'atun shadida babu wasu jama'a da irin waɗannan mutanen za su fita daga gare su cikin su